أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna goma sha bakwai ko takwas goma sha takwas ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga maka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da tara ga watan hudu shekara ta 2023 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa wanda a karatunmu na na jiya mun fassara aya ta hamsin da bakwai wanda za mu sake maimaita wannan aya ɗin gaba ɗayanta saboda a abinda muka ɗauka na rikodin ajiye bai yi ba kuma akwai masu bibiyan mu a kafar whatsapp da telegram suna sauraron audio to ya kamata mu maimaita ta insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu dace da haka za mu maimaita wannan ayar insha Allah bayan kuma a abinda muka yi na jiya daga nan kuma sai mu daura daga aya ta gaba in Allah yadda na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa zallalna alaikumul ghamam Allah yake cewa cikin ni'imomin da muka yi muku mun sanya wato ainihin al-ghamam mun sanya girgije yayi muku inuwa wa anzalna alaikumul manna wassalwa sannan kuma wato mun saukar muku da almannu da kuma assalwa kulu ku ci min tayyibati ma razaqnakum daga daɗaɗen abubuwan da muka azurta ku da shi wa ma zalamuna Allah ya ce basu zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yazlimuna sai dai sun kasance kansu suke zalunta a wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da lissafa ma ni'imomin ya ci gaba da lissafa ma banu Isra'ila ni'imomin da yayi musu tun daga fadin sa ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum yana ta lissafa musu cewa na muku kaza na muku kaza na muku kaza na muku kaza har zuwa kan ayoyin da muka karanta a shekaran jiya وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا Allah yana talsafa musu ce ku tuna lokacin da kuka ce ya kai Musa ba za mu taba yadda da kai ba har sai mun ga Allah a fili waɗannan da suka ce ba za mu yarda da kai ba sai mun ga Allah a fili kamar yadda muka ambata su ne ake musu kallon su ne sahabbai nagartattu a cikin banu isra'ila a wancan lokacin su ne masu imani waɗanda su ne aka zaɓe su don su je su wato gabatar da uzurinsu da tubansu zuwa ga Allah a madadin kansu da ‘yan uwansu da suka bauta mu ɗan maraki wayannan su ne tsarkakakkun da aka zaɓe su watakila babu mamaki saboda tsarkin zuciyansu allah ya yafe mu waɗancan to su ne amma da suka je inda za a inda annabi musa ke ganawa da ubangiji ya suka ce lan nu'mina laka hatta nara allah jahara suka ce ba za mu taɓa yadda ba har sai ka nuna mana allah in dai har da gaske mun zo mu gabatar da uzuri ne a gaba ga allah to allah ya bayyana kansa mu gan shi kaga yanzu sun sake ɗebo wani aiki yayi Allah sai ce to fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun sai tsawa ta kama ku kuna kallo kuna gani shine annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya ga Allah ya halakar da su sai ya ce rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai yace Allah inda ka su inda ka ga dama kana da iko da tun a cikin gari zaka halakar da ni da su gaba daya amma yanzu a ce mun zo ganawa da kai kuma in koma in ce musu an halakar da su to da ya wuce fuska zan kalle su faɗa musu haka a tuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna yanzu Allah zaka halakar da mu da abin da wawayen cikin mu suka aikata saboda haka Allah sai ce thumma ba'athnakum min ba'di mautikum sai muka tayar da ku bayan kun mutu la'allakum tashkurun don ku zama masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah sai ci gaba da lissafa musu ni'imomin da ya musu sai ce wa zallalna alaikumul ghamam mun sanya wato alghamam mun sanya girgije ya dinga muku inuwa mun sanya girgije ya dinga muku inuwa alghamam shine as-sahab shine wataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab as-sahab girgije kenan wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzila mala'ikatu tanzila to al-ghamam shine girgije kenan ko hadiri wa summiya as-sahabu ghamaman li'annahu yaghummu as-sama ay yughdiha wa yuwariha wa yasturuha an kira girgije da cewa al-ghamam saboda yana rufe sama yayi sama sutura to shine al-ghamam daga nan aka samu al-ghammu shine kamar bakin ciki ko damuwa ko kunci yana rufe zuciya ya toshe hasken zuciya to wannan shi yasa si shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam game da kamawan watan azumi da kuma kamawan watan sallah yace idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru in kun ga wata ku yi azumi in kun ga wata to ku sha ruwa sai ce fa in humma alaikum fa'in gumma alaikum idan aka sha makance tsakaninku da shi ya zama ba ku gan shi ba an samu shamaki tsakaninku da wata fa'atinmu salatin to in sha'aban ne ku cika ta zama talatin washe gari sai a dau azumin ramadan in ramadan ne ku cika azumi ya zama talatin washe gari sai ya zama ɗaya ga watan shawwal ran sallah kenan to kaga muhallin shayar shine algamam an kira sama da algamam wato hazo ko an kira hadiri ko girgije da algamam ne saboda yi yana rufe sama yana rufe sama to da haka shi sa Allah ta'ala ya ce wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzila al-malaa
Na'am, wannan ayan da muke kai nake son komawa. Allah ta'ala ya ce wa zallalna alaikumul ghamam. Mun sanya girgije yayi muku inuwa. To, malamai suka ce yaushe ne Allah ya sanya girgije yayi ma banu Isra'ila inuwa. Yaushe ne? Dukkanin malaman tafsiri sun yi ijima'i akan cewa lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan girgijen ya musu inuwa shine lokacin da suke cikin wata ɗimuwa wannan ɗimuwar da suka shiga sun shige ta ne sakamakon saba ma umarnin Allah tabaraka wa ta'ala da suka yi Allah ya ɗauko hoton abin da ya faru gaba ɗaya ya kawo mana shi a cikin suratul ma'ida Allah ta'ala ya ce wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi kuru ni'matallahi alaykum Musa li qaumihi ya qaumi kuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadin min ahadan min ahadan min al'alamin Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa idh qala Musa li qaumihi tunasan da annabi Musa ya ce wa mutanensa ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum yace da su ya ku mutane na ku tuna ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya ni'imtar da su akan ku iz ja'ala fikum anbiya a yayin da Allah ta'ala ya sanya annabawa masu yawa a cikin ku wa ja'alakum mulukan ya sanya ku zama masu kuka zama sarakuna wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ya kuma ba ku abin da bai ba wani daga cikin talikan da suke raye da ku a wannan lokacin ba da haka kage yanzu Allah ya lissafa musu annabi Musa ya lissafa musu ni'imomin da Allah ya musu to yanzu kuma ga umarnin da Allah zai ba su yace musu ya qaumi dukhulul arda
ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين يتي موسى يا قومي يا كو متانينا ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ku shiga wannan garin ku shiga wannan garin wanda take wanda yake mai tsarki wanda Allah ya wajabta muku shiga wanda zamu gani a ayan gaba insha Allah ta'ala Allah ya umulce su su shiga wato ainihin wato garin Filistin Baitul Maqdis Allah ya umarce su da su shiga wannan garin da aka yace musu to ya qaumi ya ku mutane na udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum ku shiga wannan gari mai tsarkin da Allah subhanahu wataala ya azulta ku da shi wala tartaddu ala adbarikum kar ku juya da baya akan digadiganku fatanqalibu khasirina sai ku juya ku koma kuna asararru da haka da ya gaya musu haka qalu ya musa قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون da haka da ya faɗa musu haka amsar da suka bashi shine shine suka ce ya musa ya kai musa inna fiha qauman jabbarin suka ce fa to fa ka sani ba a cikin garin nan akwai wasu mutane da suke jabbirai ne su mutane ne marasa tsoron Allah wa inna lan nadkhulaha kuma ka ji da kyau mu ba za mu taba shiga wannan garin ba hatta ya khuruju minha har sai sun fito daga garin in dai ana so mu shiga to su fito fa in ya khuruju minha fa inna dakhilu in dai suka fito to za mu shiga qala rajulani min alladhina yakhafuna ورجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا.
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب wasu mutane biyu waɗanda Allah ya musu ni'ima waɗanda suke tsoron Allah sai suka ce musu udkhulu alaihimul bab ku shiga wannan garin ta kofar da Allah ya umarce ku kamar yadda ya ce wadkhulul baba sujjadan ku shiga kamar yadda Allah ya umarce ku fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun in dai har kuka shiga to za ku yi galaba a kansu ai Allah ne ya ce ku shiga saboda haka in dai kun shiga zai ba ku sa'a a kansu wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin in dai daga sai ku mu'mine ne to ku dogara ga Allah daga ƙarshe sai suka tattara ma suka ce to kai kar ma a ja dogon magana bari a takaice magana qalu ya musa inna lan nadkhulaha abadan إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون da aka qalu sai suka ce ya musa ya kai musa inna lan nadkhulaha abadan ka ji da kyau ba za mu taba shiga garin nan ba har abada wato har da taukidi suka yi karfafawa idan suka ce lan nadkhulaha ya wadatar ba da mu taba shiga ba dan domin lan a fi ba'dul ahwal tufidul abadiyya galibi a wasu lokutan in aka ce lan to yana nufin har abada ba zan yi kaza ba to amma saboda su kara karfafawa ka ji da kyau sai suka ce lan nadkhulaha abadan har abada ba za mu taba shiga wannan garin ba ma da mu fiha matukar suna ciki da haka in ka matsu cewa dole dole sai an shiga fazhab anta wa rabbuka faqatila ka je da kai da ubangijinka ku yi yakin in ka gama ka dawo ka same mu inna hahuna qa'iduna mu muna zaune a nan muna jiran ku ka ji wani sabon aiki kuma kamar yadda nake faɗi wannan fa duk an yi shi ne bayan an halakar da fir'auna to wayannan yanzu sahabbai kenan wayannan mu'minai kenan a cikin banu isra'ila wayannan sahabban kenan su ne suke faɗin haka su ne suke faɗin haka kaga yana daga cikin darajar da Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sahabbansa kullun a shirye suke suna jiran su ji an ce hayya alal jihad kullun abin da suke jira kenan shi yasa galibi idan annabi sallallahu alaihi wa sallama zai fita yaki kamar yakin badar da yakin uhud da sauran yakoki yakan tara sahabbansa yi shawara da su ƙarshe sai ga shawarin da suke daidaita a kai shine a fita haka aka yi a yakin uhud annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tara su matasa zarata suka ce suna ba da shawarin fa a je kawai a tari waɗancan mutanen a waje a karkashe su wasu suka ba da shawarin a'a a jira su da ƙarshe dai duka suka tattara akan shawarin cewa a bi wato a fita a je a yi yaƙi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya je shirin yaƙinsa ya fito sai wasu daga cikin sabbai suka ce ya manzo Allah mun ga fitar nan kaman ba shawarin ka bane kamar ba a san ranka bane in abin bai maka daɗi ba me zai hana a fasa yakin na a fasa fita mu jira su in sun zo garin mu sun tsokane mu mu karkashe su in ba su shigo ba kuma shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ba yanda aka taba samun wani annabi ya je ya yi shiri ya sa kayan yakinsa kuma ya cire har sai Allah ya rabe tsakanin ƙarya da gaskiya saboda haka aka fita to kaga amma su yanzu nan abinda ake ce musu ku shiga amma suna ce inna fiha qauman jabbari akwai wasu jabberan mutane a ciki karshe ma suka ce ma annabi Musa ma ya gaya ma Allah su je su yakin su biyu in ya gama ya zo ya same su inna hahuna qa'iduna in ya gama ya fito ya same su su suna tona da yesu sai su shiga gari kaga wannan ba wannan ba karamar mummunar magana bace da aka karshe annabi Musa sai addu'a sai ce rabbi
قال inni رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين Ƙwala sai annabi Musa ya ce, Rabbi ya Ubangiji, inni la amliku illa nafsi wa akhi. Allah ni yanzu ba ni da iko akan kowa sai akan kaina da kuma ɗan uwana annabi Harun. Fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Allah ka raba tsakaninmu da mutane fasikai. To da haka sai Allah ya ce to yanzu za a yi musu hukunci. Qala fa innaha muharramatun alaihim.
فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس.
فلا تأس على القوم الفاسقين qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana Allah sai ya ce to yanzu an haramta shiga garin ma an fasa shiga garin 40 sana za su shafe shekaru 40 yatihuna fil ardi suna dimuwa a bayan kasa da haka sai sun tashi kamar misali mi alababil misal a ce daga nan aka ce su tafi gombe sai sun tashi sun isa can bara an kusa shiga gombe da aka sai dare ya yi kafin gari ya waye sai su sake samu gaba ɗaya an tattaro su an dawo da su farkon inda suka fara tafiya da aka sai da suka yi shekaru arba'in suna wannan ɗimuwan a bayan ƙasa malamai suka ce a wannan ɗimuwar allah ya karɓi ran annabi harun wan annabi musa alaihi salam to kaga dama shi haka tsarin Allah yake in ya ce ka bi dokansa baka bi ba to sai ya haɗa ka da wata wahalan banza kaga yanzu misali Allah in ya ce ma mutum ya bi iyayensa ya yi ma iyayensa biyayya ya kiye ji ya kiye bi to Allah sai ya haɗa shi da wani oga a ofis wanda dole sun koyar da kansa eh a wajensa faɗuwa ne ya ce wa mahaifiyarsa don girman Allah ki yi haƙuri amma sai Allah ya haɗa shi da wani oga a ofis wanda in a dake ne zai daddaka shi ya taka shi bai san yayi komai ba amma sai kalle shi ya ce mai you are so stupid you are very stupid kuma ya ce sorry sir babu yanda ya iyaye sun koyar da kansa ya zazzage shi kuma ya ba shi hakuri da haka haka za haka zai je ya ɗuɗɗura masa ashir kuma ƙarshe ma ya ce masa thank you sir ya zage shi kuma ya gode masa to haka tsarin Allah yake wa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب Allah ya ce duk wanda ya kauce ma dokokin Allah ya kiya bi dokokin Allah to Allah ya ce za mu haɗa shi da wani shaidan sai zama abokinsa sai zama tare suke ko shaidan cikin aljanu ko shaidan cikin mutane sai zama mutum bai bi Allah ba amma kuma ya wahala shi yasa bahaushe ya ce ma wanda bai sharan masallaci ba ya yi ta kasuwa kaga yanzu tunda an ce su shiga garin sun ki shiga yanzu za su shafe shafe shekaru 40 suna ɗimuwa yanzu sun dawo jinin jikinsu hankalinsu ya dawo suna so su shiga amma Allah ya ce ba za su shiga ba sai bayan shekaru 40 40 sanatan yatihuna fil ard za su ɗebe shekaru 40 suna ɗimuwa a bayan ƙasa sai Allah ya ce fala ta'sa alal qaumil fasiqin wato kar ka sanya ma kanka damuwa ka shiga cikin kunci saboda mutane fasikai to a cikin wannan dimuwan da suke ciki saboda Allah gwanin rahama ne yanzu fa Allah ya yi fushi ya ce ya fasa shiga garin ma baya so yanzu an fasa sai bayan shekaru 40 amma saboda tausayin Allah da rahaman Allah suna wannan dimuwan sai kuma ya sauko musu da girgije yana musu inuwa shine wa zallalna alaikumul ghamam muka saukar muku da girgije girgije ya zo yana tare muku zafin rana yana muku inuwa duk da abin da suka yi amma Allah ba ya san su wahala da haka sai ya sauko da girgije yana musu wato ainihin inuwa kaga yanzu inda a ce da gaske ne ma a ce da gaske ne mutum kana tafiya da gaske ne a ce kaga mutum girgije na masa inuwa ka san wannan awalintaka ma za ka lissafa shi cikin manyan waliyai in ya tabbata da gaske din ba su haru a yunan nasu ya maka ba to kaga Allah subhanahu wata'ala gwanin rahama ne Allah gwanin tausayi ne Allah yana tausayin bayansa Allah yana son bayansa da alkhairi Allah ka sada mu da alkhairan duniya da lahira da haka sai Allah tabaraka wata'ala ya yi musu wato ainihin inuwa da girgije shine Allah ta'ala ya ce wa zallalna alaikumul ghamama Allah subhanahu wata'ala ya ce to kar ku manta kuma mun sanya wato ainihin girgije ya dinga yi muku inuwa mun sanya girgije ya dinga yi muku inuwa a kanku sannan Allah subhanahu wata'ala na'am kafin nan to malamai suka ce kamar yadda muka ji cewa malamai sun yi ijima'i akan cewa wannan ɗimuwar wannan girgijin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar musu ta sauka ne a yayin da suke cikin wannan yanayi na wato ainihin ɗimuwa da suka shiga to sai malamai suka ce abu na gaba kuma shine a ina ne aka yi wannan ɗimuwar wani gari ne to a da yawan malamai suka ce to babu wani dalili daga ingantacce daga alkur'ani ko hadisi wanda ya tabbatar da cewa ga ainihin specific waje garin da aka yi muhallin shaidai abinda yake mai muhimmanci almuhim shine Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana cewa sun yi ɗimuwa kuma ya saukar musu da girgije don ya yi musu inuwa da haka shi yasa a Sheikh Mustapha Al-Adawi Allah subhanahu wata'ala ya yi masa rahama yake cewa a cikin tafsirinsa mai suna a tafsir da ta'awili tanzil yake cewa lakin aina kana haza te sai dai wannan dimuwan a ina ya faru ya ce Allahu a'lam Allah shine mafi sani walam naqif ala khabarin sabitin yuwaddihu lana aina kana amma dai bamu iso zuwa ga wani labari ingantacce wanda ya tabbata daga alkur'ani ko kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wanda yake tabbatar mana ko yake mana bayani akan ga inda wannan abin ya faru na to wannan girgije da malamai suka yi bayani ko Allah ta'ala ya bayani a wannan ayar malamai kuma sun yi magana akan menene wannan girgijen wani girgije ne wannan wani girgije ne wannan a imamu qatada da hasanul basari Allah ta'ala ya musu rahama suke cewa wannan alghamam din kana hadha fil bariyati kana hada fil bariyati zilalun alaihimul ghamama zillila alaihimul ghamama min ash-shams kana hada fil bariyati zillila alaihimul ghamamu min ash-shams yace wannan shine kadai abinda aka taba rawaitowa a duniya cewa an samu cin halittun Allah waɗanda aka yi musu girgije da in aka musu inuwa da girgije saboda kar zafin rana ya taba su wannan su ne waɗanda aka rawaito a cikin halittun duniya gaba ɗaya imamu ibn jarin a cikin tafsirinsa ya ce wasu daga cikin malamai sun ce huwa gamamun abradu min hada girgije ne wanda ya fi wannan da muke gani ya fi shi sanyi wa atyab kuma ya fi shi daɗi ya fi shi sanyi kuma ya fi shi daɗin zama a ciki sannan kuma a imamu mujahid Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa Allah da ya ce wa zallalna alaikumul ghamam ya ce laisa bis sahab ba shine wannan girgijin da muke gani ba huwal ghamamu alladhi ya'ti Allahu fihi yawmal qiyama shine al-ghamam wato shine girgijen da Allah subhanahu wata'ala zai zo a cikin sanan tashin alkiyama kamar yadda yace hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amr ba komai suke jira ba illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamam face sai Allah subhanahu wata'ala ya zo musu a cikin wata inuwa na girgije to shine sai suka ce to wannan imam mujahid yace shine wannan girgijin da Allah subhanahu wata'ala zai zo da shi walam yakun illa lahum babu wanda aka taba musu wannan in ba su banu isra'ila ba a sannan kuma imamu thauri ya rawaito daga a ibnu abi najihi daga mujahid Allah ya kara musu Allah ya kara musu rahama yayi rahama a gare su yace wa ka'annahu yuridu wallahu a'lam annahu laysa min ziyi hadha as-sahab abinda yake nufi Allah kuma shine mafi sani shine wannan abinda muka ji ya faru wa zallalna alaykumul ghamam to ba irin wannan gilgijen da muka sani ba bal ahsanu minhu wa atyabu wa abha manziran sai dai ya fi shi kyau kuma ya fi shi daɗi kuma ya fi shi wato kyau wajen gani in ka gan shi za ka ga ya fi kyau sama da wannan da muke gani don haka na'am da haka wannan su ne wasu daga cikin maganganun da malamai suka yi akan faɗin allah tabaraka wa ta'ala وأنزل وظللنا عليكم الغمام الله سيتي وأنزلنا عليكم المن والسلوى وأنزلنا عليكم المن والسلوى من سوكر مكو دا المن دا السلوى منين المن منين السلوى malamai sun yi maganganu masu yawa akan kalman almanu wasu daga cikin malamai a suka ce kamar sahabi abdullahi bin abbasin ya ce kanal mannu yanzilu alaihim alal ashjar almannun nan da allah ya ce ya saukar musu to in yi sauko daga sama yakan sauka ne akan bishiyoyi yakan sauka ne akan bishiyoyi fayaguduna ilaihi fayakuluna minhu ma sha'u sai su zuwa to sauko da in suka wayi gari to sai su hau kan bishiyar sai su ci abin da suka ga dama wato almanu a bisa maganar ibnu abbas in ya sauko daga sama saboda shi malamai suka ce abinci ne kamar tsuro ne a wasu kuma suka ce almanu abin sha ne wallahu ta'ala alam to in ya tashi saukowa yakan sauko musu ne akan bishiya sai zama kamar bishiyan ce ta tsanar da shi amma kuma daga sama Allah ya sauka saboda haka in gari ya waye sai su hau hawa su je su hau zuwa kan bishiyoyin su kwakwallo kuma sai su ci ina fata ana fahimta na'am imamu suddi Allah ya masa rahama ya ce ƙalu banu isra'ila cewa suka yi ya musa kaifa lana bima hahuna aina ta'am suka ce ya musa yaya za mu yi mu iya zama a nan ina abinci ba abinci ai zama ba zai yi ba fa anzalallahu alaihimul man Allah sai ya saukar musu da alman fa kana yasqudu ala shajariz zanjabil sai kasance yana sauka ne akan bishiyan zanjabil sai kasance yana sauka ne akan wato bishiyan zanjabil imamu qatada Allah ya masa rahama ya ce kanal mannu yanzilu alaihim fi mahallatihim suqutat thalji ya ce almannu ya kasance yana saukowa zuwa gare su a cikin gidaddajinsu yadda ka san kankara kamar ana ruwa da kankara kankara na faffadowa to haka almannun ne ya kasance yana saukowa zuwa gare su ya ce ya kasance ashaddu bayadun minal labani ya fi wato nono fari wa ahla min al'asal sannan ya fi zuma zaki ya skudu alaihim min ɗulu'il fajiri ila ɗulu'il shams yakan sassauko daga gare su ya fara saukowa tun daga fitowar alfijir har zuwa fitowar rana kaya kamar ka ce tun daga fitowar alfijir lokacin daina suhur kenan har zuwa sanda rana za ta fito irin karfe 7 da wani abu zuwa karfe 8 sai ya daina saukowa kaga lokacin ya sassauko da yawa kowa zai iya zuwa ya ɗeba abin da ya ga dama ya khudhu rajulu minhu qadra ma yakfihi yawmahu zalika mutum a cikin su zai zo ya ɗebi gwargwadon abin da zai ishe shi a wannan wunin fa idza ta'adda zalika in ya wuce abin da zai ishe shi a wunin fasada wa lam yabqi to sai ya lalace kuma bari ya saura ba idan mutum aka ce ya zo ya ɗeba kasan saboda ɗan adam da haɗama irin ta ɗan adam ya san cewa za a saukar yau gobe a saukar amma zai ce barin ɗeba na gobe saboda ko da an samu matsala ya san kuma sha'anin Allah ba samun matsala amma zai ce barin ɗeba har da na yau da na gobe to duk wanda ya zo in ya ɗeba daidai abin da zai ishe shi yau shi kenan in ya ƙara akan buƙatarsa ta yau to kafin gobe ya lalace ya ɓaci hatta idza kana yawma sadisihi hasan da aka yi kwana bakwai ana saukarwa li yawmi jumu'atihi ya dace da ranar juma'a akhadha ma yakfihi li yawmi sadisihi wa yawmi wa yawmi sabihi to in mutun yazo sai ya deba abin da zai ishe shi rana na shida da rana na bakwai sai kwashi na ranar wato juma'a da kuma ranar asabar li annahu kana yawma idin la yuskhasu fihi li am la yashkhasu fihi li amri ma'ishatihi wa la yatlubuhu li shay'in wa hadha kulluhu fil bariyya yace saboda wato ainihin ranan juma'a ko ranan ranan juma'a ranan idi ne ranan hutu ne da haka ranan juma'a galibi zaka ga wato wasu daga galibi mutane ran juma'a ba sa wato ainihin kazar-kazar wajen nemo abin da za su tsayi a kai na rayuwa ga mutum ranar juma'a wani ma bai fita sai sallar juma'a daga sallar juma'a ya koma gida ya ce to haka kuma yake faruwa a cikin mutane baki daya wallahu alam imam rabi ibnu anas yake cewa almannu sharabun kana yanzilu alaihim mithlal asali almannu wani abin sha ne da yake sauka a gare su yanda ka san wato zuma fayumazzijunahu bil ma' sai su wato gauraya shi da ruwa sun mai ya shirabu na sai su sha wa ƙala wahab bin mumbahin wasu ila'anil man faƙala khubzur liƙaƙ mithlu zurrati au mithlun naƙi an tambayi wahab bin mumbahin akan menene ma'anan almanu sai ce wato a khubzur liƙaƙ mithlu zurrati au mithlun naƙi wato kamar ka ce waina ce ko gurasa ce wacce take wato ba ta da kauri fele-fele za ka ganta ba ta da nauyi imamu sha'abi kuma yake cewa imam amiru sha'abi yake cewa asalukum haza juz'un min saba'ina juz'an min alman min saba'ina juz'an min alman yace wannan zuman da kuke gani to kashi saba'in kenan cikin daɗin alman wato din da kake ganin zuman nan tana da zaƙi to sai an ninke zaƙinta da daɗinta sau saba'in shine almanu kaga babu shakka Allah ya saukar musu da kaya mai kyau Allah ya saukar musu da da abinci mai kyau to haka nan dai wasu daga cikin malamai suka yi ta magana akan menene ma'anan almanu almanu almanu alman to kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga hadisin sa'id bin zaid Allah ta'ala ya kare ta a gare shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-kam'atu min al-manni wa ma'uha shifaa'un lil aini yace al-kam'a ban san menene sunanta da Hausa ba a yace ita wannan kam'a din tana daga cikin alman ababen da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar ma bani Isra'ila sannan ruwansa maganin ciwon ido ne ruwan shi magani ne daga wato dukkanin ciwon ido sannan a wata ruwa ya ce alkam'atu min almanni alladhi anzalallahu azza wa jalla ala bani isra'ila wa ma'uha shifa'un lil ayn alkam'a yana daga cikin almannu da Allah ya ce wa anzalna alaykumul manna yana daga cikin almannun da Allah ya saukar ma banu isra'ila sannan kuma ruwansa wato magani ne daga wato ainihin dukkanin cuta na ciwon ido to da haka Allah subhanahu wataala ya ce wa anzalna alaikumul man to wasu malamai suka ce almannu a wasu suna cewa innahu masdarun ya'ummu jami'a ma manna Allahu bihi ala ibadihi alman masdar ne wanda ya kunshi duk wani abin da Allah ya yi ma bayinsa kyautansa min ghairi ta'ibin ba tare da sun yi wani aikin gajiya ba wala zar'i ba tare da sun yi shuka ba wala amalin ba tare da sun yi wato ainihin aiki ba wala kaddin ba tare da guminsu ko wahalansu ba ta'aman kana aw sharaban abinci ne shi ko abin sha ne duk abin da aka ce kyauta Allah ya yi shi ya tsiro ba tare da mutane sun shuka ko sun wahala ba sai ka ce to wannan almanu ya shiga shine ma'ana sai zama almanu shine duk abin da Allah ya ba mutane a kyauta ba tare da sun wahala ba shi yasa ake kiran Allah da almannan wanda zai maka baiwa kyauta ba tare da ka wahala ba ba tare da ya buƙaci kuma ka bayar masa da wani abu ba wallahu ta'ala alam daka Allah ta'ala ya ce wa anzalna alaikumul manna wassalwa Allah ya ce mun saukar muku da assalwa menene assalwa malamai sun yi magana masu tarin yawa to amma da yawa yawan malamai ko kusan dukan malamai irin su imamu suddi da sahabi abdullahi bin abbasin da kuma wato wasu daga cikin sahabbai hakanan imamu hakanan imamu qatada hakanan imamu rabi hakanan ikrama hakanan kuma imamu dhahhak da imamu sha'bi da imamu mujahid da sauran malaman tafsiri suka ce al-asalwa duka sun yi ittifaki akan cewa wani tsuntsu ne tayrun ne wani tsuntsu ne annaha ta'irun ta'irus sumani tsuntsu ne da ake kiran shi da asumani shine Allah tabaraka wa ta'ala yake sauko musu wa hadha ta'irun tayyibul laham tsuntsu ne wanda yake da dadin nama namansa na da dadi saboda kasan dama hatta a cikin nama zaka ga galibi gwargwadon karancin ko wato rashin girman dabba gwargwadon yadda namansa yake ke sa zaka ga galibi a cikin nama babu naman da yake da dadi sama da naman tsuntsu shi sa da Allah ya tashi lissafa ni'imomin aljanna sai ce wa lahmi tayri mimma yashtahun akwai naman tsuntsu irin wanda mutum yake so wani kaza yake so wani talotalo yake so wani agwagwa yake so wani zabuwa yake so kowa zai samu har da ma tsuntsun da baka san shi ba a duniya wa lahmi tayri mimma yashtahun to kaga kenan a Allah ya saukar musu da alman in mun dauki alman da fassaran da wasu suka yi cewa zuma ne ko wani abu ne wanda ya fi nono fari ya fi zuma zaki ko wani abin sha dai wanda yake mai zaki sannan almanu kuma ya zama wato soyayyen kaji kenan to kaya kamar yadda aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin abinci mai kafi so yace ina son nama a cikin abin sha mai kafi so yace ina son alhulul barid ina son abu mai zaki mai sanyi abu mai zaki mai sanyi kaga Allah ya riga ya gama hada musu su ci nama kuma su sha mai zaki amma za mu zo mu ji duk da haka duk da wannan abin da Allah ya musu za mu zo mu ji a gaba insha Allah sun da suka ce ma annabi Musa lan nasbira ala ta'amin wahid suka ce kai ba fa zai yiwu ba a ce kullun abinci ɗaya muke ci ba kawai dole a samu canji saboda suka suka ce a ɗauke wannan fadu lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha suka ce wannan duk a ɗauke su eh a kawo musu kankana a kawo musu albasa a kawo musu citta a kawo musu kananfari a kawo duk wayannan abubuwan kaga lallai annabi Musa yayi fama annabi Musa yayi fama alaihi salatu wassalam daka Allah sai ce musu kulu min tayyibati ma razaqnakum Allah ya ce ku ci daga dadadan ababen da muka azurta ku malamai suka ce me yasa Allah ya ce anan kulu min tayyibati ma razaqnakum bayan duk sauran ababe Allah shi ya azurta su amma da ya ba su almanna wasulwa ya ce ku ci daga ababen da muka azurta ku nesa shi ne sai suka ce li'annahu ata ilaihi min ghairi juhdin wala mashaqqa saboda ai wannan ya zo musu ne ba tare da sun wahala ba ba tare da kokarin su ba da haka Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum Allah ya ce wa ma zalamuna basu zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yazlimuna sai dai sun kasance suna zaluntan kawunansu ne da suka kibin dokokin Allah subhanahu wata'ala abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kusakure kuma Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu gobe in Allah ya kai mu sai mu tashi kan aya ta gaba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته